الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن الذي أهلنا دار المقامة من فله لا يمصنا فيها نصب ولا يمصنا فيها لغوب جنة مكان يم الجنة فمن الله دار لا مصر سوري قابل شكا الجنة سنة شما الحمد لله الذي أصاب أن الفضل إن ربنا لك كل شكور سكتشك ولا شيئا ubangijin nan shine allazi ahallana ya saukar da mu dalil muqamatin gidan zama duniya ba gidan zama ne ba yanzu kan gashi kawo gida min fallihi daga falalan Allah la yamassuna fiha nasabun wahala bai shafan mu biya a ciki a duniya kan kullum ka sha wahala ka dawo da biya wahala ka yi aiki wahala to gidan lahira ba wahala don ba wani aiki sai godiyan Allah wala ya masuna biya lugu gajiyawa ko bai shafa mu biya ciki iya wa minan ta'abi ya da min taklifi ba wani abin da aka kallaba maka a nan duniya akwai kallabawa da yawa in ka yi imani an kallaba maka kai sallah kai azumi kai zakka ka hajji dukkan alahira in an shiga aljanna duk waɗannan sun ƙare wurin aiki ya ƙare sadaka babu ne zuwa gona neman arziki babu zuwa neman abinci wanda ke mun gode ma Allah da ya kawo irin wannan gida wa zikirin sani a tabi'ul awwal cewa lububun nan mai bi na farko ne li tasrihi bi nabi don a tabbatar maka cewa babu wani wahala don gajiyar magana ko ko gajiyar aiki والذين كفروا وأن سك كافر شيكوا لهم نار جهنم وتن جهنم يا تبت غريسو لا يقضى عليهم فيموتوا باء كنت متوا أكن سبليس متوا duniya duk wahala idan dai mutuwa ya zo an kare kenan daga wahalar duniya iyakar da rayuwa na tafiya shi kenan to na lahira abin da yake mafi muni ga yan wuta Allah ya baya hukunta mutuwa kan su balle su mutu su huta wala yukhaffafu anhum min azabiya ba sawwake musu komi daga azabar ta tsarfata ainihin ko da kyautawan ido kazalika kama jazainahum kamar yadda muka saka musu yujira ake saka mu kullu ka gona dukkan mai mutunce ma Allah karshen sa kenan sakamakon sa kenan bil ya'i wa nuni yujza ko yujza al maqtu'at ma kasr zai wa nasbi yujzi ko yujza
نعم وهم يتبرعون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أعلم أمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نسير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور وهم سوء يصطرخون فيها سنة نيمان تيمكو أتشكم متن يستغيثون بشدة نيمان تيمكو نتنني وأويل النكارة نكروروا ويقولون سنة شوى ربنا يا أبنجي جم أخرجنا منها كفتد مودك وتنّا in mun je lahira na amal salihan za mu aikata aiki na kwarai gairan da kunna naman ba irin wanda muka kasance muna aikatawa lokacin da muke duniya ba fa yuqalu lahum sai a ce musu awalam nu'ammirkum ashe ban raya ku a duniyan ba ma waqatan lokaci mai tsawo wanda lokacin ya isa ya tazakkaru fihi man tazakkara wanda zai wa'azu a ciki ya wa'azu وجاءكم النذير مي غرغدي يا زو مكو رسول منزو وما اجبتم مكو امسا با an ce mai gargadin nan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa ma bawansa shaƙi a lahira ba muraya ka a duniya ba zamanin da zaka iya watsuwa inda an so ka watsu shi sa aka ce yaro tun yana karami aka kallafa masa in ya kai shekara bakwai in ji annabi a kore shi da sallah in ya kai shekara goma a buge shi to da ya kai goma nan sai ya- in wani bakwai ya zo to ya had- ya kai haddin takalifi wato ya kai haddin lokacin da Allah ya kallafa masa yi da bari su tsayi da sallah da sauransu in ya ƙara wani bakwai kuma ya ƙara wani bakwai har lokacin da zai kai tala- arba'in to an ce idan mutum ya kai mu- talatin za a ce masa abinda mala'iku za su ce mai ista'id ka zar'in ista'ad ya- ista'id ka zar'in ista'ad dalilin ahsan malam to girbi ya kusa kai tattali kai tattali idan ya daidaitu a wannan lokacin sai zama kafara ga abin da ke gabansa idan ko ya takaitu ya cuɗe akan takaituwansa har ya kai sittin bai komi ba sai a ce haza wajhun la yuflihu abadan wannan fuska ne wanda bai samun babban rabo har abada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ce rayukan al'umma na ba su dadewa tsakanin sittin zuwa saba'in ne to shine Allah yake cewa rayuwanka na duniya dukkan wa'azi ne kar ka ce kai karami ne kaga karami ya mutu karka ce baka tsufa ba kaga wanda bai kai tsufan ya mutu to shine Allah yake ce musu ai rayuwar da kuka yi a duniya ya isa ku wasu ba ku wasu ba yanzu ne za ku koma ku wasu a wannan nan amaikum na fazo ku ku dan dana fa malil zalimin min nazir ba mataimaka ga azzalimai alkafirin yadfa al'azaba anhum wanda zai tunkuɗe azaba ga barinsu inna Allah alimu ghaibis samawati Allah shine masanin abin da ya faku a sammai wal ardi na kasa innahu shi Allah alimun masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin zuciyoyi bima fil qulub fa ilmuhu bi ghairihi aula bin nazar ila halin nas tunda dai Allah ya san abin da yake boya zuciya to ya san abin da bai boya zuciya ba ma ai ya fi sauki Na'am.
domin shi ne ya bi du ya ya ya bibita a- a- a- zuwa halin mutane هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خس- إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل الذين يظلمون بعضهم بعضا الا غرورا wallazi Allah nan shine wanda ya san khala yaj'alakum ya sanya ku khalaifa fil ardi khalifofi a cikin kasa jam'u khalifatin ay yakhlufu ba'dukum ba'dan sashi na maya masashi duk gidan da kaje zaka tarar da ba wanda yake cikin gidan shi ya kirkiri gidan ba wanda ma ya haifi wanda ya kirkiri wanda yake cikin gidan shi ma ya mutu shi ma wancan ya mutu shi ma wancan ya mutu to Allah ce to haka ne yi ku wannan ya maya ma wannan bayan wannan wannan bayan wannan a man kafara wanda ya kafirce minkun daga cikin ku ba alaihi qabruhu alloban kafircin sa yana kansa ai wa bal kufri wala yazidul kafiruna kafirina kubruhum kafircin kafirai bai kara musu komi inda rabbihim a wajen ubangijinsu illa maktan sai dai ghalaban kushi ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة ما بين ذي كان مكافر كافر جنس سيدي خسارة للآخرة الآخرة قل كفدا مصير رسول الله أرأيتم شركاءكم الذين تدعون باكو أغنمكم كمكو دكوكي بوتا موا من دون الله كبر الله يا غيره وننسى وهم الأسلام سوني مكة الذين زعمتم أنهم شركاء لله شركاء الله تعالى wanda kuka iya cewa su ne abokan tarayya ta'ala a aruni ku bana ku bani labari ma za ka na min al-ardi shi kuma kan nan menene suka halitta daga ƙasa am lakum shirkun koko suna da tarayya ma Allah ya tare da Allah fi khalqis samawati a cikin halittar sammai am atainakum kitaban ko mun ba su wani littafi ne wa hum ala bayyinatin minhu sun da su suka zamo akan hujja da gare shi بأن لهم معي شريكا cewa suna da abo shirkatun tarayya ya tabbata lahum gare su ma'i tare da ni la shi a zalika duk waɗannan babu ɗaya bal in ma ya idu zalimun na azalimai ba su da komi ba abubuwan sashin su ba su alkarwata ma juna ba abubuwan balan illa gururan sai dai rudi ba dilan barna bi kaulihim da faɗin su da suke cewa al-asnamu tashba'u lahum cewa kuma kana ta cece su ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من ادم من بعده انه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جاد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يهلك المكر السيء إلا بأحده فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا inna Allah yamsiku samawati Allah shi yake rike sammai wal Allah da kasa an tazula kan su gushe an yamna'uhuma min az-zawal yana hana su gushewan dama Allah subhanahu wata'ala yana cewa in mun ga dama sai mu kisbar da sama wani lokaci ce ta kadu samawati ta fanfarna yace to da rike rike saman nan ba wanda ya rike sai mu in ba don rike su ba saman ya gushe dan in amsa kama ma in ɗaya kan sako ma min ahadin ba wani mutum ɗaya da zai rike su min badihi bayansa ai su ahu wani Allah innahu Allah kana haliman ya zama mai hakuri ne gafura mai gafara bi ta khiri iqabil kuffari a cikin jinkirta yi makafirai hukuma wa aksaman kuffar makata kafiran maka sun yi rantsuwa billahi da Allah ja da aimanihim matukar rantsuwa su gayata istihadihim fiha matukan kokarin su sun rantse sun tabbatar la in ja'ahum nazirun wani mai gargadin ya zo musu rasul la yakununna za su kasance a hada mafi shiriya min ihdal umami daga ɗayan al'ummomi al-yahudi wan nasara wa ghairihim da wani su ai ayi wahidatin minha lima ra'u saboda su abinda suka gani min takziri ba'dihim ba'dan sashi na kare sa sashi قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الله يمنع وروري هم يتلون الكتاب da mutanen maka suka ji sai suna ta zagin yahudawa da nasara suna ce o mu da mu aka ba mu littafin nan da mun fi kowa shari'a amma ga yahudu an ba su attaura sun bace ga nasara an ba su attaura a cikin attaura akwai gaskata nasara akwai cikin a cikin linjila akwai linjila kuma akwai gaskata attaura to sai suna cewa da mu aka ba littafi wallahi da mun bi kowa shari'a Allah ce to za a kawo muku naku falamma ja'akum nadhirun yayin da mai gargadi ya zo musu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ma zadahum illa nufura zuwan annabi bai kara musu ba komi illa nufura sai dai gudu taba'udan nisanta anil huda ga barin shari'a ba komi yasa su haka ba istikbaran din girman kai fil alli a cikin ƙasa anil imani ga barin ban gaskiya mafulun lahu mana girman kai ne kawai yasa amma sun tabbatar da manzon Allah da dukkan dalilai annabi Muhammad ne amma a ce waiwa za a ba annabta sai maraya wanda ya zo baya da kuɗi su sun ɗauka cewa Allah yana zaɓi ne da kuɗi ko yana zaɓi da kaza kullin nan falla bi yadillahi yuti man yasha wanda Allah ya ga dama shi ke ba annabta to sai Allah ce sun ki saboda girman kai wa makaran sai wato aiki mummuna min shirki wa ghairihi na shirka da waninsa wala yuhiqul makru sayu aiki mummuna ba kewayewa illa bi alihi sai dai da masu makircin huwal makiru wasu makar bi sayi cewa da aka ce makarar sayi aka sifanta makaru da mummuna aslun wa ilabatu ilaihi an ilabta shi zuwa gare shi kafin istimal akhar tun gabanin an awatar da ɗaya muddara fi an kaddara wani mulaji a cikin hadarin min al-ilabati ila sifati don kar a dogara shi zuwa sifa ai dama shi makirci kansa mummuna ne sai aka ce makar sayi kuma ba ne yanzu ai ba su sauraron komai illa sunnatal awwalin sai dai sunnan mutanen farko sunnatal laifihim sunnan Allah a cikin su min ta'azibihim daga azabtar da su bi takzibihim rusulahum da karyatawar su manzannai Allah kullum in zai aiko manzannai ba yakan samu manya-manyan mutane ne a garin ya aiko ba yakan zaɓi wani ne wanda ba a zato sai ya bashi annabta to kullum su kuma manyan in sun kaga irin wannan zai ce ya za a bada annabta su a garin su ai bai dace Allah ya bara irin wannan wuri ba Allah ce to irin sunnan shi kenan tun a farko manya wanda suke nan su kare ta annabin lokacin su kuma sunnan shi ya halaka su falan tajida li sunnatillahi tabdila ba ka samun musaya ga sunnar Allah wannan tajida ba ka samun tawilan juyawa li sunnatillahi ga sunnan Allah أي لا تبديل بالعذاب با مسايا بالعذاب غيره با مسايا عذابا نوننسا ولا يخير إلى ولا يمول إلى غير مستحقيه نعم.
ألا بيجويد عذابا ga wanda ya cancanta ya kai ga wani wanda bai cancanta ba
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا awalam yasiru shin ba su yi tafiya fil ardi a cikin ƙasa ba kaman Allah yana tabbatar masa ai suna tafiye tafiye suna tafiya su je su wuce gidan mutanen salihu da mutanen ludu da mutanen annabi shu'aib ai duk garuruwan waɗannan mutane yana tsakanin inda suke tafiye tafiye ne daga makka zuwa sham ko zuwa yaman Allah ce ai sun yi tafiya sun gani su duba mana fayan zuru su duba kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya karshen waɗanda suka zamo gaban su ya kasance wa kanu ashadda minhum sun kuma sun fi su tsananin karfi fa Allah Allah ya halakar da su bi takfirihim da karyatawan su rusulahum manzannin su wa ma kana Allah li yujzahu min shay'in ba wani abin da zai gajiyar da Allah bi sabqihi da tsere masa wa sautihi da tsere masa fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko cikin ƙasa innahu Allah kana aliman ya kasance masani ne bil ashiya'i da abubuwa kulliha dukkanta kadiran mai iko alaiha kanta walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu da Allah yana kama mutane da abin da suka aikata ne suka yi kasabi min al-ma'asi na sabon Allah ma taraka ala zahriha min dabatin da bai bar wani halitta mai tafiya a bayan ƙasa ba ala zahriha bisa bayan kasanta duk alaiha amma Allah subhanahu wata'ala baya kama azzalimi don zalincinsa yakan kyale shi har zuwa lokacin da ya yanka masa sai ya zo baya kama mara laifi da laifi mai laifi shi Allah ce in ba don haka ba da ba wanda zai tafiya a bayan ƙasa walakin amma yuwakhiru mina jinkirta su ila ajalin musamman zuwa lokaci abin ambatawa shine ranar kiyama fa idza jaa ajaluhum idan ajalinsu ya zo fa inna Allah kana bi ibadihi basira Allah ya kasance mai gani da bayansa fa ijazihim zai masu sakayya ala a'malihim bisa ayyukansu bi isabatil mu'minin da sakayya ma mu'minai gida da ni'ima wa yaqabil kafirin da yin hukuma ga kafirai
سورة ياسين مكية وهي سنتان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم سورة ياسين مكية سورة كنا ياسين wanda manzala sallallahu alaihi ke cewa yasin ita ce zuciyar alkur'ani to hadisai ya zo da yawa akan suratu yasin annabi ya ce ku karanta ma matattun ku yasin ba wani matacce da za a karanta suratu yasin a kansa sai Allah ya sauke masa zafin mutuwa kuma duk wanda ya karanta yasin da daddare yana neman gafaran Allah Allah zai gafarta mashi a cikin wannan daren shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa yasin Allah yasin duk wanda ya karanta yasin Allah zai rubuta kaman ladan karatun Qur'ani so goma gare shi haka nan suratu yasin tana ceto ga mai karanta ta tana gafarta ma mai sauraron ta ita ce surar da ake ambata a cikin alkur'ani al-mu'ammima mai gama komi suka tambaye shi ya rasulullah me ma'anar mai gama komi yace ta ummu sahiba bi khairid duniya tana gama ma'abocinta da alkhairin duniya tana tunkuɗe mashi tsoron lahira ana kiranta kuma addafi'a wal qadiya haka suka ce ya rasulullah me yasa ake kira da haka yace a tana tunkuɗe ma dukkan ma'abocinta dukkan muni ana kuma biyan bukatansa kuma wanda ya karanta ya san lokacin da ya waye gari zai ga farin ciki har zuwa yammaci wanda ya karanta farkon dare zai ga farin ciki har zuwa safiya abin jabir ya ce wanda ya samu zuciyarsa na bushewa ya karanta surar da yasin ya samu wani daro haka na za'afaran ya sa za'afaran kaman ƙwarya haka ya sa za'afaran sha haka nan dai yana da yawa falalan suratu yasin wanda ya karanta daren juma'a zai zama abin gafarta masa wanda ya shiga makabarta ya karanta suratu yasin Allah zai sauwake ma mutanen makabartan azaba a wannan lokaci to shi sa ita yasin gaba daya ta zo ne akan maganan yawancin itikadi to shine wannan sura kenan makiyatun aw illa qawluhu wa idza qila lahum an anfiqu anfiqu sai dai fadin Allah cewa wa idza qila lahum al aya aw madaniyatun ko kuma a wani kaulin a Madina aka saukar isnatani wa samanuna aya ayoyin ta 82 ne bismillahir rahmanir rahim yasin Allahu alamu bi muradihi Allah shi ya san abin da yake nufi da shi da nufinsa wal qur'anil hakim Allah ya rantse da qur'ani al hakim al muhkam abin kyautatawa bi ajibin nazmi da kayataccen tsari wa badil ma'ani da kayataccen ma'anoni innaka ya muhammad hakika kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-mursalin wallahi kana cikin manzanni Allah subhanahu wataala kullun zai magana akan annabi sai ya kawo abu mai karfi yace innaka tabbataccen makana kai ya Muhammad la min al-mursalin kaman yace wallahi kana cikin manzanni Allah da kansa yace wallahi kana cikin manzanni ma'ana to in wani ma ya gani da annabi ya je da mana Allah ya bashi wa kafa billahi shahida innaka la min al-mursalin kuma kai din nan ala siratin mustaqim ka tabbata bisa tafarki madaidaici dariqil anbiya'i tafarkin annabawa qablaka gabanka shine at-tauhid wal huda ba wani annabin da yazo da wani abu ba tauhidi ba babu wani annabin da yazo da wani abu ba shari'a ba sai dai shari'ar na annabawa ya zama daban-daban amma tushe dai tushe abin da yake ciki kowane annabi ya zo da tauhidi shine ce shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan kuma yace man shi fa bi hudahu muqtadi wato tun daga kan annabi nuhu shine farkon mursali to kowane annabi yakan zo da la ilaha illallah ne idan annabin sa ne sai a shaida shi kuma annabi ne wa takidu karbaba wannan bil kasami da rantsuwa wa ghairihi da wannan sa raddun mayarwa ne لقول الكفار كفدن كافري له النبي محمد سنا cewa larsa mursalan kai ba manzo bane Allah ya ce to shikenan bari in shaida kowa ma kai ki shaida ni bari in shaida shi yasa Allah subhanahu wataala ya karba ce lamin al-mursalin tanzil al-aziz rahim saukarwan ubangiji buwaye fi mulki a cikin mulkinsa bi khalqihi da halittansa khabarin mubtada'in muqaddarin ayal qur'an wato al-qur'anin nan tanzilil azizir rahim saukarwa ne na ubangiji buwayayye a cikin mulkinsa ko mai jin kai
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
Na'am, laƙara kalkaru hakika zance na Ubangiji ya tabbata, ya wajaba, ala aksarkin bisa mafi yawancinsu bil azabil azaba. Litun zura don ka gargaɗar da kawo wasu mutane, muta'allikun bitan zai, ma unzura abahun ba gargaɗar da iyayensu ba, ainihin zaro bi zamanin fatara. bayan masu gargadi ba don ba aiko wani annabi a madina ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin annabi isma'il da annabi ibrahim ya zo ya ajiye shi da mahaifiyarsa hajar ba wani manzo da aka sake aikowa a garin makka sauran garuruwa ana ta aiko annabawa garin makka ko an tsare sai annabi muhammad ya zo shi sa allah ya ce ma unzara ba'ukum fa hum gafilun surar kanannu ne an imani gabanin imani wa rushi da shirya su da wanda suka tsare suna kaya da ɗakin da a kakansu annabi ibrahim ya gina da annabi isma'il su a wajensu suna hidiman ɗaki sai kuma shaidan ya kawata musu kai manya-manyan gumaka da ƙanana da manya da zulata da uzza da manata da sauransu ne allah bai taɓa kawo wani manzo ya nuna masa cewa wannan abin da suke yi ba gaskiya ba ne to sai da Allah ya aiko annabi Muhammad ya ce laqad haqa alqawlu haqiqa fadin azaba ya wajaba ala aksarihim bisa mafi yawancin su bil azabi da azaba fa hum su la yu'minuna ba su ma da gaskiya ai aksaru mafi yawa daga cikin su inna ja'alna haqiqa mun sanya fi anaqim a cikin wuyayen su a galalan hukumi an ce wannan ta sauka ne a cikin abi jahl ibn hisham da sahabbansa guda biyu abu jahl ya rantse ce wallahi in ya ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ya fasa kansa da dutse in ya ga annabi yana sallah dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma tana da fir'auna ni fir'auna al'umma na abu jahali da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana sallah sai ya tafi sai ya dauko dutse don ya nemi in je bi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je bi annabi sai dutsen ya koma zuwa wuyansa ya manne da hannunsa ya komo wajen sahabbansa ya ba su labari da abin da ya gani sai wani ya ce ni ko zan yi walid ibn al-magira kenan ni sai na fasa kansa da dutsen ya ɗauko dutsen ya zo wajen annabi ya same shi a halin da yake ciki da ya zo ya kusa da annabi sai Allah ya ɗauke ganinsa yana jin sautin annabin baya ganinsa sai ya koma wajen sahabbai ya ce ban gan shi ba su ma bai ganin su yana dawowa bai gan su ba sai su gara gamunan gamunan ai ni ma na je ban gan shi ba na ukun ya ce sai na fasa kansa shi ma ya ɗauki dutsen ya tafi sai yana dawowa baya baya yana yin riba sare zo ya fadi sumamme me yasa nan kai ce koi shani na babba ne na ga wani mutum lokacin da na kusa da shi sai ga wani katon dabba yana karda fuskansa da na gida ya kama ni to shine Allah ce inna ja'al lafiya ya kin agalala na'am bi antu lamma ilaya la taro al aidi hanu ilaya zuwa gare ta لأن الغل يجمع اليد إلى العنق أبناء من أكي جمع أكمي أكن تار هنوزوا وياني دوري فهي أي الأيدي أنوانا مجموعة أبن تار واني إلى الأذكان زوا كي جمع ذكرين وهو مجتمع الله يعني متترا نبا قدابي وقوم سوء مقمهون راتئون رؤوسهم سنة أوكك كانوا لا يستطيعون باس سامن إيكم قبلها سنكوين دئتا وهذا تمثيل wannan kwatanci ne wal muradu annahum la yazanun abin nufi cewa idan su sama yake ba su kallon annabi ba za su yi kankan da kai da imani ba wala yaghfiluna ru'usahum ba za su sun da kanun su ba lahu gare shi waja'alna min bayni aydihim siddan wa min khalfihim siddan mun sanya toshiya ta gaban su ba za su gan shi ba wa min khalfihim bayan su ma siddan بفتح السين وضمها سدا كو سدا في موضع فأغشيناهم مكرفي فهم لا يبصرون باسا غني تمثيل أيضا لسد طرق الإيمان عليهم kaga shi yasa lokacin da aka taru a darun nadwa aka shawara cewa a je da daddare a fada ma annabi a kashe shi gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance da daddare mala'ika jibril ya zo ya ga mun cewa ga abinda mutanen garin nan suka yi shawara a kanka yanzu sun taru in sun zo ka fita ba za su ganka ba wannan ayan ya fito yana karantawa zuwa fa kashe na hukum da yusuru kowanne suna kwakwance Allah ya dora musu bacci ya dibi kura yana watsawa a kansu ba kashe na hukum da yusuru ba kashe na hukum da yusuru ba kashe na hukum da yusuru ko yanzu kaga tsoro ya saso maka ka shiga cikin wani hali kana karanta wannan zaka fita insha Allah daga yasin dai zuwa fa akshena hum bam la yasurun ka shiga wani wurin tsoro ba kai kai kanka ba kaga ba mu fita ka dinga cewa kana karanta yasin zuwa fa akshena hum bam la yasurun da ikon Allah zaka fita albarkacin koyi da manzon Allah bi saddi turuqil iman saboda toshewan hanyoyin imani alaihim akan su
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
نعم وسواء عليهم دينين أكن سواء أنذرتهم وأن من يمن ينكاد بلي Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi annabi kullun yana kwaɗayen su musulunta kullum kwaɗayin shi yake da musulmi duk irin cutar da suke masa yakan ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah shirye mutane na ba sani ba to amma Allah yana gaya masa a wannan sawa'un alaihim daidai ne akan waɗannan a anzartahum kai masu gargadi am lam tunzirhum ko ba kai masu gargadi ba la yu'minun ba su ba da gaskiya bi taqiqil hamzatayn a anzartahum wa dalisaniyati alifan anzartahum wa tasila anzartahum wa irghani alimin bayna musalatul ukhra Allah ya ce to a sani na Allah waɗannan manya manyan kafiran nan ba za su musulunta ba inna ma tunzuru man ittaba zikra iyaka kana gargadi ne ma'ana yanfa inzaru gargadin ka na amfana ne ga man ittaba zikra wanda ya bi alqur'ani wa hashiyar rahman ya ji tsoron Allah rahman bil gaibi lokacin da yake fake khafahu wa lam yarahu bai ganshi ba fa bashiru kai masa bushara bi magfiratin na gafara duk wanda ya ji tsoron Allah ya imanin akwai Allah bai ga kuma Allah ba ka yi masa bushara da gafara daga Allah wa ajrin da lada karimin mai girma ko aljannatu shine aljanna إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقلوب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعبدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون inna nahnu nuhil mauta mu mu muke rayan batattu lil basi ga tashi lokacin da kowa ya mutu suka shiga kabari mu za mu raya su wa naktubu muna rubutawa fil lauhil mahfuz a cikin lauhul mahfuz ma qaddamu abinda suka gabatar fi hayatihim a cikin rayuwarsu min khairin wa sharrin na alkhairi da sharri li yujadu don a masu sakayya alaihi a kansa wa asarahum da gurabunsu masunna bihi ba don wanda suka bi sunnan su bayan su wa kullu shay'in dukkan komi nasbu bi balihi fasir wa asainahu mun kiyaye dukkan komi labannahu fi imamin a cikin littafi mubinin bayyananne huwa allahul mahfuz shine lahul mahfuz wa zabilahu masalan ka sanya masa misali ya rasulullah maqulan awwalun asab alqaryati mabuta wani alqarya da ake ce masa anqaqiya irja al mursalun yayin da manzanni suka zo masu wannan alƙarya da ake ce mashi an ɗakiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce garuruwa guda hudu a duniya yan aljanna ne garuruwa guda hudu a duniya yan wuta ne garin makka na aljanna ne madina na aljanna ne baitul maqdis na aljanna ne sana'ul yaman na aljanna ne to kuma hudu daga cikin alƙarin wuta an ɗakiya wannan mutanen kenan da wani gari da ake ce ma'umuriya da duniya da zifarul yaman wani alƙarya ne a kusa da yaman ana ce mashi zifar aka sana'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan su waɗannan yan wuta ne to su an ɗakiyan nan su ne waɗanda annabi musa ya da haliru suka zo wajensa suka zo garin suka sauka bakunci suka nemi a basu abinci ba a gonin yulayin kuma suka ƙi su basu abinci din to wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya gaya mini cewa wannan garin dan wuta ne to an ce lokacin da aka saukar da wannan aya cewa annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa wannan garin na wuta ne sai mutanen garin suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi suka zo da kuɗi da yawa da raƙumma suka zo wajen manzo Allah suka ce to garin mu dai an ce dan wuta ne to za mu saya za mu saya wani ɗigo kawai muke so ka sayar muna cikin alƙur'anin ka digo kawai muke so ka sayar mana shikenan menene digon da ce a cewa fa abau an yi zayyifuhuma fa abau an yi zuhuma fa atau to karkace fa abau ba din nan ka mai da shi ta kawai digon shi ne zamu baka rakuman nan fa atau an yi zayyifuhuma ka san kalmar larabci fa abau sun ki an yi layyuhuma su karbi bakoncin su to in an sa fa atau to sun zo su karɓi bakuncin su kaga ba zargi ya ciki musamman da Allah sallallahu alaihi wasallam ba duniya ke yace a a ya kore su yace abinda Allah ya rubuta ni ne zan canza shine waɗannan garuruwan kenan Allah zai kawo kissan su jahal mursalun yayin da manzannin annabi Isa suka zo musu ila akhirih badal ishmal min ashabil qarya ay rasul Isa iz arsalna ilayhi musnayn yayin da muka aiko mutum biyu zuwa gare su fakazzabuhu ma suka karyata su ila akhiri ya zuwa karshen sa badalin min iz al-ula fa zazzana muka buwayar da mutum biyun bi tahfif wa tashdidi qawwayna al-ithnayn bi salisin da na uku wa qalu suka ce inna ilaykum mursalun mu manzanni ne zuwa gare ku wato abin da ya faru lokacin da annabi Musa alaihi annabi Isa alaihi salam Allah ya aike shi sai ya gaya masa daga ƙarshe annabi musa lalle annabi isa lokacin ɗaukewanka zuwa ga allah ya yi to sai ya samu manzannai biyu wanda wanda suka ba da gaskiya da shi sai ya aike su zuwa mutanen yan ɗaƙiya ɗaya sunan shi sadiku ɗayan na biyu sunan shi masdu da suka kusa garin sai suka ga wani tsoho yana kiwon wasu tumaki shine habibun najjar shine ake ce sahibu yasin suka miƙa gaisuwa gare shi salamu alaikum ya ce wa alaikum salam sai ce masu wane ne ku suka ce ai mu manzannin annabi isa ne alaihi salam ce to muna kiran muna kiran ku a zuwa bautan gumaka ku bar bautan gumaka ku bauta ma rahman sai ce to menene rahmanu kuma ce Allah kenan ce to kuna da wani aya wanda zai nuna cewa Allah ya ku suka ce muna shi na'am me ayan ku suka ce muna shi muna warkar da mara lafiya idan mutum aka haife shi da makanta ka san a ama mutumin da yake gani ya zo ya makance akma wanda aka haife shi da makanta to wanda aka haifa da makanta ai ya fi wuyan magani fiye da wanda ya zo ya makance ko to mu muna warkar da irin wannan cuta kuma na baras muna warkarwa amma da izinin Allah shikenan sai ce to tun da haka ne yanzu za a yi ta da kari ina da wani ɗanawa ya yi rashin lafiya shekaru dewa baya motsi baya komi mu je gida in dai ya warke zan musulunta sai zo da su gidan sai suka shafi ɗan ɗan ya tashi nan take ya tashi nan da nan ya warware ya ce cikin ni kan na ba da gaskiya na ba da gaskiya aka warkar da shi sai suka shiga gari suka shiga gari dama an gari an ce ga mai magani ya zo wannan labarin sai zo kowa su ce to mu ba mu ba a biyan kuɗi idan dai ka ba da gaskiya da Allah sharaɗi kenan idan ka ba da gaskiya da Allah da izinin Allah ne zai warke suka yi ta yin haka suka yi ta yin haka har labari ya kai wajen wani sarki mai bautan gumaka sunan shi antiha ya ce a kira su da suka zai ce ku suwa ne ne suka ce ai mu manzannan isa ne alaihi salam me yasa me kuka zo da shi ce a muna kiran ka ka daina bautan gumaka bugunki baya ji baya gani ka zo kai bautan mai ji mai gani sai ce yanzu mu muna da wasu alloli wanda gumaka suka ce eh wanda ya samar da kai da kai da gumaka sai ce ku tashi sai na duba a cikin al'amarin mutane suka bi su suka kama ya kama su yi masu bulala kowane bulala ɗari suka jefa shi a kurkuku yace a manta da su shikenan sai Allah ya aiko shi annabi Isa alaihi salam ya samu labari mutanensa an kama su ga su a can sai ya ɗauko wani mutum daga cikin makuzantansa shi kuma sunan shi sham'iyyu sham'un ya ce ka je ka bi wajen mutanen nan ka ji labarin su shi da ya je ya sauka garin indakiya sai ya fara zama kusa da barorin sarki in ana bautan gunki je tare da su in ana bautan gunki je tare da su komi a ji tare da su amma shi kuma yana boye imaninsa amma da zuwa sai da ya je wajen gumikin ya je wajen waɗannan manzannin guda biyu a kurkuku ce yana so ya gado Allah mutanen nan da ya gansu ya kira su ya ce to ai ko yara ne ai abin da kuka yi kun yi gaugawa misali kai ne ka haifi yaro yanzu wai don kana son ya girma maimakon ka fara bashi ruwa da nono sai ka ce bari in bashi shinkafa ko ya girma da wuri ai kashin shi za ka yi da ka fara bashi ruwa in ya saba da ruwan ya saba da nono ana nan sai a dan bashi kamu mai dan kauri kauri ana nan ana nan ya girma sai a bashi tuwo sai ya zauna lafiya to amma ku kyale ku zauna ku ci gaba da ibadan ku to a cikin kurkukun ma sai suna ta shirye da mutane to shi jama'u sai zo sai zauna gidan sarki yana ta abokai da su har dai labarin shi kai wajen sarki har aka kai shi wajen sarkin na giya din shi kafirin da aka kai shi ana nan ana nan ana nan har ya zama cikin wazirai da shi ake zuwa gungi kullum ranar sai ce mashi ranka da wani labari nake ji ya ce wani labari kake ji idan aboki ya ce wallahi na ji labarin ai waɗansu mutane sun zo sun ce suna da wani gumaka suna da wasu alloli ba gumakan ba me kai da sun ce na sa an musu dukan tsiya suna can a kurkuku sai ce to ai ranka ne ba haka kamata yi ba ba haka kamata yi ba da sai ka kira su sai ka zaunar da su in suna da hujja su baka ce eh, wannan magana naka kuwa wannan magana naka haka ne ya ja ja kira su ya kira su suka zo suka zauna sai ce shi shakunan sai yana tambayan su me kuka ce kuna da shi suka ce ai muna da Allah guda daya me kaza me kaza me kaza ya ce "Ah, ba ma kuma kan ba ya ce eh ko kuna da wani dalili ya ce ai gunki bai cuta bai amfani to kuna da wani aya sai ce na'am muna da shi muna warkar da makaho muna warkar da mai barar sai shi ya ce aje a kawo musu makaho shi sarkin ba wanda bai taba gani ba suka warkar da shi aka kawo mai baras suka warkar da shi sai sarki ya ce ina da wani yaro a nan ya mutu ya kwana bakwai ubansa baya nan shi sa muka saurara ba mu binne shi ba in dai kuna da ikon kuraya shi mu gani a'a mu duba mu gani sai aka- suka ce to mu je wajen mataccen suka je wajen mataccen suka zauna a gaban mataccen suna ta addu'a su biyu shi kuma shankono yana addu'a boye su su biyu suna addu'a a bayyane shankono kuma yana ta addu'a yana yana kusa da sarki to shi kenan da so gama ana nan kawai sai yaro ya tashi yaro- yaro da tashi sai ce ashadu an la ilaha illallah wa anna isa rasulullah وأن الثلاثة رسل رسول الله وهذه الآلهة أصنام لا تضر ولا تنفع لا تستحق لا تستحق العبادة ها. yaro na ta sai ce ya shaida Allah ɗaya ne Isa manzan Allah ne mutum uku kuma ɗinnan manzannin Allah ne manzanni ah, wa- wa- waɗannan gumaka kuma ba su da cuta ba su da amfani sai sarki ca uku mutum uku ya ce mutum uku in ji zau- in ji yaro ba da ya tashi mutum uku eh da wane da wane sai ce da waɗannan guda biyu da wannan da kusa da kai to shamunu bayan da zai yi sai ce gaskiya ne ana rasulu isa ni manzon isa ne wa duka ila dinillah to amma fa bai bai ba da gaskiya ba duk kashe su yayi shi habibun najjar dinnan wanda aka same shi a can bakin gari da ya ji labari sai ya zo da gudu yana ce a a a a a a yanzu kuwa ba da gaskiya da mutanen da suke cewa Allah ɗaya ne kuwa ba da gaskiya shi ma a kashe shi an ce ana dukan shi Allah ya ce shige aljanna direct to shi ne na faɗa wannan aya shi ne Allah ya ce ba azazna bi salisin na ukun nan ya zo shi ne shamun wa qalu suka ce inna ilaikum mursalun mu manzanni ne zuwa gare ku qalu suka ce قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين Ƙalu sai suka ce ma manzannin annabi Isa su uku, ma antum illa basharun misluna ku ba komai ba ne sai mutane ne kamar mu. Wa ma an zabar rahmanu min shayin Allah rahmanu bai saukar da komai ba, in ma antum illa takzibun ku ba ku zama manzannai ba sai dai makareta. Ƙalu suka ce rabbuna Ubangijinmu ya alamu ya sani جان مجال القسم وزير للتأكيد نعم ربنا وانجي جمع يا لما ياسني إنا إليكم لمرسلون ممن ذنين يزوى قريب وما علينا باب ولا أبن دي وجب أكم إلا البلاغ المبين سيدي إسد دمان ذنشي بينني التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة wanda yake bayyananne da dilala wanda yake ba bai buya ba wa huwa shine ibrahul akma warkar da wanda aka haifa da makanta da baras wal marida da mara rabiya wa ihya ilmaiti da raya matacce an ce idon ma anane yake babu ma gurbin ido suka sa hannu suka tsaga suka samu danyen kasa guda biyu suka tofa addu'a suka manna idon idon ya tashi da to Allah ya ce to kun gani ga ga hujja bayyanan ne kowane annabi dama akan aiko shi ne da irin abin da mutanensa suka fi kwarewa a ciki kaga annabi sallallahu alaihi wasallama laraba suna ganin ba wanda ya fi su hikima da iya magana sai aka aiko da alqur'ani alqur'ani duk iya maganan ka duk iya fasahan ka duk iya balagan ka alqur'ani ya gajiyar da kai to su kuma mutanen annabi isa lokacin abinda suke takama da shi magani magani to in duk maganin ka ka taba raya mace ce duk raya magani duk maganin ka ka taba kwaba danyen kasa kamar na ya zama ido Allah ya ce to ga dai hujja bayyananne wa qalu suka ce inna tadayyarna bikum mu mun yi shu'umi da zuwan ku lin qidayil madari anna bi sababikum ruwa ma ya yanke sababin zuwan ku la in lam tantahu wallahi idan ba ku hannu da cewa kuna da wani Allah ba la narjumannakum wallahi za mu jejjefe ku bil hijarati da duwatsu wa la yamassannakum minna azabun alim azaba mai radadi zai same ku minna da gare mu
قالوا قال ركن معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون qalu suka ce ta'irukum shu'umcinku ma'akum yana tare da ku ai ba babban shu'umci balle kaman kafirci me kobre kun na kafircin ku ai in hamzatu istifhamin dakhalat ala in ashartiya wa fi hamzatiha at-tahqiq wa tashilu a in ko ayin wa idkhalu alifin bainaha bi wajhayha wa bain al-ukhra na in a in zikirtun yanzu shin an an tunatar da ku wa istun akai maku wa'azi wa kuwwatu aka tsoratar da ku wa jawabin shar'i mazufin ai ta tsayyartun yanzu an yi maku wa'azi aka tsoratar da ku sai ku ce shi umi ne wa kafartun ku kafirce wa huwa mahallul istifham wal muradu abin nufi bihi da shi at ku zargi bal antum ku qaumun mutane ne musrifuna mabarnata mutajawizuna al hadda masu ketare haddi bi shirkukum da sharikanku ku waje min aka sama dinin rajulun suna cikin haka sai wani mutum ya zo daga cikin kacen karshen binnin shine habibun najjar kana kad amana ya ba da gaskiya bin rusuli da manzannin bi aka salbalade a can gefen gari yasa yana gudu adwan lamma sami'a yayin da ya ji labari bi takzibil qaumir rusula mutanen sun kare ta manzanni kala sai ce ya qaumi ya ku mutane na a ittabi'ul mursalin ku bi manzannin Allah mana shi an ce najjar ɗin nan ibnu isra'ila shi aikinsa yin gumaka yana daga cikin wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam tun kamin zuwan annabi muhammad haka nan kamar yadda tubba ulawwat shi ma ya bada gaskiya da shi da warqat ibn nawfal waɗannan duk suna daga cikin waɗanda suka bada gaskiya da annabi wato kowane annabi ma ya duk annabawa ma da suka wuce sun gaskata ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun gabanin bayyanan annabi saboda Allah ya ce wa idan khazana min annabiyina wa idan zana wa idan khazana Allah misaqan nabiyina sai dai karbi alƙawari su ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itabi wa la zalakum kubi wanda baya tambayan ku ajran lada ala risalatihi bisa manzancin sa wa hum muhtadun su kuma shiryayyu ne wakila lahu suka ce masa aka ce masa anta ala dinihim yanzu kai ma kana kan addinin su ne fa qala sai ya ce na'am الحمد لله رب العالمين أكرمك الله wannan yana cewa matarsa ce amma tana da wani al'ada wanda shi baya so idan tana cikin gida in tana yin magana duk wanda ke waje yana ji kuma ya yi ya yi cewa ta bar wannan al'ada amma ta ki bari to malam yaya zan yi da ita
to tana dai karkashinsa ita kuma ta saba ma Allah tana ɗaga muryar ta alhawarar har yana kaiwa waje wannan tana aikata haramu idan ya yi hanyoyin da duk zai yi mata wa'azi ya yi taƙi to shi kenan sai zaɓi zaɓi in bai da hali sai ya haƙura eh idan haƙura to ya zai yi bai da mata dan kuwa yana da hali ya nuna mata tabbas zai canza mata yan kuma ta ci gaba da karfi haka to ya canza watan ya ba da lafiya da je can inda za ta auri wanda za ta ihu
a kalla wannan yana tana da ya halatta mata su yi musabaha irin na hannu da hannu ya so ya so ya tutai
a kalla wannan ya wannan ta ji wani malami yana cewa ne wai Allah yana da hannu da yawa kuma hannayen nashi da dama ne wai yaya abin yake to shi ka sibanta Allah da wani gaba irin naka irin naka ya kauce ko dai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim yadullahi fawqa aydihim duk malamai ma'arifai wanda suka san ainihin zatin Allah da girman Allah ba a fassara Allah da hannu irin naka dan ya ce laisa ka mislihi shay'un domin da zaran ka ce Allah yana da hannu sai zuciyanka ya kaddara fadin hannun da tsawon hannun da kyan hannun ko ko kuma a'a, Allah yana da fuska sai ka timanta shi da wannan saboda haka ana faɗin uwan Allah ne ba a sif- ba a fassara Allah da abin nan amma wahabiyawa su suke ce ma irin su ba a fassara alqur'ani da tawili ar-rahmanu alal istawa Allah ya daidaito akan al'arshi to sai a ce istiwa'in yaliqu bihi sai ce a ya zauna kamar yadda na zauna ne to amma wata rana wani Shehu Ibrahim yayi maganin wani makaho wa ranar da suka haɗu da wani makaho mai ba da fatawa a cikin wahabiyawa ya ce ba a fassara alƙur'ani da tawili sai dai a fassara shi yadda yake sai ya ce to haka ne ya ce to shi kenan sai ya ce to Allah na faɗa a cikin alƙur'ani wa man kana fi hadhihi ama fa huwa fi lahirati ama wanda ya zamo a duniya makaho a lahira makaho yanzu kai makaho ne a duniya makaho zaka tashi a lahira ai bai shi kuma bai dalla zai gaba saboda ka dole ne a fassara wasu alkurani wani wuri a ba- a- a bashi yadda Allah yake duk ba yadda za a yi kai ma Allah sima cewa Allah yana da hannun dama da yawa dama to damin kaga za ka fara ashe hannun shi sun kai saba'in ko tamanin ke
a garmakalla wannan yana cewa yana hukuncin musulmin da ya ciyar da kafiri da rana cikin azumi ya ba shi abinci ya ce koshi ya hukuncinsa ba ya zo mashi bakunci bane ma ya dora ma kafiri azumi ai kafiri ne kafiri ne ai ba a ce karka taimaki kafiri ba in kaga zai mutu ko zai shiga wani hali ko shi baya azumi to azumin dama ba musuluncin ko ka sai mashi ka bashi abin shi Allah ya ci abin shi me laifin ka da musulmi ne ya ce ka sai mashi abincin to nan kai laifi to amma shi wa ya dora mashi tukunna shi dama gaba ɗaya na jasa ne to ka bashi ya je ta yin abin shi ma a kan makalla wannan yana cewa wani malami ne yake cewa bai halasta ba idan mutum ya gama karatun qur'ani ya ce sadakan lahul azim wai bai halatta ba ai to wannan ba mu san irin jahilin ba shi don ai alkur'ani allah ne ke magana allah ne ke magana kai din kana jin maganan allah ne bai za ka rana fatta biya qur'anahu allah ne ke magana yake gudanar da harshen ka yake magana da kansa to da ya gama maganarsa akwai karya to da ma ya san magana ma'anan sadaqallahu alazim da bai faɗi haka ba domin duk magana in na wani ne yana yi wa akwai ƙarya akwai kuskure ko ka ɗauke shi gaskiya in dai ba na Allah bane ba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane yana yi wa akwai ƙarya akwai kuskure to na Allah Qur'ani akwai ƙarya akwai kuskure to kace a ƙarshe Allah ya yi gaskiya kuma an ce wa kuskure ne to a ce Allah ya ƙarya
haka makalla wannan yana cewa don Allah yana so malam ya taimake shi da du'a'i saboda ba sa zama lafiya da iyalin shi shi ne yake neman du'a'i akwai wanda kuma ta kawo alkurani guda biyu ya kawo ya ce yana neman malam du'a'i yana neman haihuwa Allah ba shi amin sai kuma a madadin mutanen galadima da kidandan tungur galadima iyatawa kundun kasuwan da'a Da sauran.
karau-karau shi ne suka ce suna wa malam fatan alheri kuma suna nuna ta'adiyar malam laula tsaura Allah ya ji kansa ya gafarta masa mai neman aihuwa Allah ya bashi mai neman bukata Allah ya bashi mai neman zaman lafiya da iyalinsa Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya zauna da su lafiya mai kashi da mu lafiya amin mata salatul fati fatiha da salatul fatiha إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القادم والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا لا بابا يا ربنا